إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أذاننا الله أجارنا الله تبارك وتعالى من النار وأعاذنا أما بعد فيا أيها المسلمون أيام عشر من ذي الحجة أيام مباركة أيام فضلها الله تبارك وتعالى وشرفها والأعمال فيها فاضلة وامتازت عن غيرها من أيام السنة ومن فضائلها أن الله تبارك وتعالى أقسم بها في كتابه العزيز فقال تعالى والفجر وليال عشر والشفء والوتر قال بعض العلماء كابن جرير الطبري وابن كثير وغيرهما رحم الله تبارك وتعالى الجميع هي أثر من ذي الحجة لأنها تمحضت أشرا واستدلوا بما ثبت في المسند من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العشر أشر الأضحى والوتر يوم عرفة والشفع يوم النهر فهذا الحديث صححه بعض العلماء كالذهبي وضعفه بعضهم لأن في سنده عياش ابن عقبة واستدلوا أيضا بما ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء واستدلوا أيضا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التحليل والتكبير والتحميد وقال بعض العلماء هي العشر هي العشر الأواخر من رمضان والقول الراجح هو القول الأول ورد بأشر الأواخر لأنها قد تنقص إذا كان الشهر ناقصا فقالوا هي أشر من ذي الحجة لأنها تمحضت أشرا أيها الإخوة الأعزاء إن من فضائل أشر من ذي الحجة فيها أيام مهمات فيها يوم التروية وهو يوم أقدنية الحج والتوجه إلى منى وفيها يوم عرفة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة وفيها يوم الحج الأكبر فالحجيج يقومون في هذا اليوم برمي الجمرة الأقبة والحلق أو التقصير والنحر أو الذبح ثم طواف الإفاضة وأما غير الحاج فإنه يذبه العضاهي تقربا إلى الله تعالى عباد الله إن مما ينبغي أن نقوم به في هذه الأيام ما يلي أولا التوبة النصوح قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ثانيا الحج والعمرة ثالثا المحافظة على العبادات واجتناب المعاصي رابعا الإكثار من التكبير فيها ومنه قراءة القرآن وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحيون في العشر سنة التكبير بين الناس كان عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما رواه البخاري رابع خامسا الصيام لما ثبت في سنن أبي داود وسنن النسائي ومسند الإمام أحمد من حديث حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قالت أربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء قال الإمام النووي رحمه الله صيامها مستحب استحبابا شديدا وأما قول عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائم في العشر وفي رواية لم يصم فهذا متأول بأنه لم يصمه لعارض من مرض أو غيره أو أنها لم تره صائما فيه ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر لما ثبت من حديث حفصة المتقدم فإن المثبت مقدم على النافي انتهى كلامه رحمه الله فللعبد المقيم غير الحاج أن يصومها كلها إلا العاشر لأنه يوم العيد أو يصوم الاثنين والخميس منها أو يصوم صيام داود عليه السلام وأما اليوم التاسع فيتأكد صيامه زيادة على بقية الأيام لأنه يوم عرفة بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya ‘yan uwa muna dab da shiga cikin wasu kwanuka masu falala wasu kwanuka masu daraja wasu kwanuka masu kima wasu kwanuka waɗanda Allah ya fifita su akan kwanakan duniya waɗannan kwanuka ya ‘yan uwa su ne kwanukan goman harko na watan zulhijja kwanukan goman harko na watan zulhijja kwanuka ne masu daraja kwanuka ne masu falala wanda muke roƙo ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yi mana aran lafiya, Allah yi mana aran rayuwa mu riski waɗannan kwanuka masu daraja. Waɗannan kwanuka masu falala ya ishe su falala da daraja ta yadda Allah ya yi rantsuwa da su a cikin Alƙur'ani, inda Allah ya ce wal fajr wa layalin ashir wa shafi'i wal watr. Hadisi ya tabbata kamar yadda al-Imam Ibn Jarir at-Tabari da al-Imam Ibn Kasir suka tai akan cewa waɗannan goma na goma da Allah yake zance ina rantsuwa da darare guda goma ko ina rantsuwa da kwanuka goma suka ce su ne kwanukan goman farko na watan zulhijja domin su ne za ka samun kwanuka goma ne daidai in ka ce goman ƙarshe na ramadan ana iya a samu kwana goma ana iya a samu kwana tara amma nan ta dalilin yan rantsuwa da Allah ya ce kwana goma malamai suka ce waɗannan su ne goman farko na watan zulhijja suka kawo hujja da dalilai daga cikin hujjojinsu akwai hadisin Jabir ibn Abdullah wanda yana nan cikin musnad Imam Ahmad wanda Jabir yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kwanuka goma da Allah yake zance su ne kwanuka goma da ake samun ramin layya a cikin su kaga ka su ne goma farko na watan Zulhijja domin muna yin layya idan ya zama to ranar goma ga watan Zulhijja yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shafa'i da Allah yake zance a cikin waccan ayar Allah yana nihin ranar ita kanta layyar sannan wuturi da Allah yake zance a cikin ayar Allah yana nihin ranar arfa haka suka kawo hujja duk da cewa wannan hadisi akwai malamai da yawa sun da'afa hadisin kamar suna ganin cewa cikin sanadin akwai wani bawan Allah da ake ce ma Ayyashi ibn Uqba wanda Ayyashi ibn Uqba yana daga cikin waɗanda ba a karɓa hadisin ko ma dai ya aka yi suka ce muna da wata hujja ta gaba wani dalili kakara waɗanda muka rike shine hadisi Abdullahi ibn Abbas wanda yana cikin sahih Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wasu kwanuka waɗanda Allah ya san a aikata aiki alkhairi ciki irin goman harko na watan Zulhijja sai sahabbai suka ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ko da jihadi wajen ɗaukaka tutar musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da jihadi wajen ɗaukaka tutar musulunci sai mutumin da ya hita jihadi fi sabilillahi dan ɗaukaka kalmar Allah ya hita da dukiya tai ya hita da rayuwa tai dukiyar bata dawo ba ta salwanta rayuwa tai bai ta dawo ba yayi shahada a can shi za a kwatanta ya wajen lada da mutumin da ya rayar da waɗannan kwanuka goma farko na watan Zulhijja sannan suka ce muna da hadisi kuma wanda wannan hadisi yana nan cikin kuma musnad Imam Ahmad wanda Ahmad Shakir ma ya inganta shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wasu kwanuka waɗanda suka hi girma a wajen Allah kuma Allah ya hisa a yawaita aiki alkhairi a cikin irin waɗanga kwanukan goma farko na watan Zulhijja sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa aktiru fihin min at-tahlili ku yawaita faɗin la ilaha illallah a ciki watta kabiri ku yawaita kabarbari a ciki wata hamidi ku yawaita faɗa alhamdulillahi a ciki to wannan ɗaya ne daga cikin maganganun malamai waɗanda suke ganin waɗancan kwanukan goma da Allah ya rantsuwa da su su ne goman farko na watan zulhijja duk da cewa wasu malaman sun taya akan cewa goman ƙarshe na watan ramadan su ne Allah ya rantsuwa da su amma magana ingantacciya daga cikin maganganun malamai waɗannan kwanuka su ne goman farko na watan zulhijja domin su ne za a samun wata yayi kwana goma a ciki amma in muka ɗauki watan ramadan to ta iya yi wa ƙarshen goman ƙarshe su zama kwana tara idan ya zamanto wata bai kai kwana talatin ba ko kuma ya zamanto ainihin wani abu makamancin haka don haka da ya'yan uwa musulmi waɗannan kwanuka da muke dab da shiga nan da kwana uku ko kwana hudu masu zuwa kwanuka ne masu daraja masu falala dole ne musulmi ya zage damtse ya yi ibada in allah ya mai tsawon rayuwa ya riski waɗannan kwanuka ya'yan uwa musulmi ya ishi waɗannan kwanuka falala da daraja wai malamai har tattaunawa suka yi suka ƙara juna sani wai da goman farko na watan zulhijja da goman ƙarshe na watan ramadan wane yahi falala wai malamai ma har tattaunawa suke wajen fifiko wa'anna suka yi daraja shin goman ƙarshe na ramadan ko ko goman farko na watan zulhijja wasu malaman suka ce goman farko na watan ramadan ko kuma goman ƙarshe na watan ramadan sun yi falala akan goman ƙarshe na watan ainihin goman farko na watan zulhijja wasu kuma malaman suka ce a goman farko na watan zulhijja sun yi falala a kan goman ƙarshe na watan ramadan wasu kuma malaman suka ce falalarsa ɗaya take wasu malaman suka yi tawakkufi suka ce mu har yanzu ba mu da dalili wanda zai samu fifita waɗannan akan waɗannan abin da ya kamata dai kowane musulmi ya sani kwanuka ne masu daraja ainihin ya halatta musulmi ko kuma ya dace ga musulmi ya zamanto ya yayi ibada a ciki amma shekul islam ibn taymiya sai magana mai banƙayi magana mai daɗi sai yake cewa idan muka kalli ta fuskar dare ana kallon darajar dare to goman ƙarshe na watan ramadan sun yi goman harko na watan zulhijja daraja amma in muka kalli yini daga ketowa alfijir zuwa faduwar rana ya ce to goman farko na watan zulhijja sun yi goman ƙarshe na watan ramadan na watan ramadan falala ya yan uwa musulmi yana daga cikin falalar waɗannan kwanuka guda goma domin kwanuka ne da suka kumshi wasu kwanakai masu muhimmanci wasu kwanakai masu daraja na daga ciki cikin goman harko na watan zulhijja ne ake samun yawmut tarwiya ranar tarwiya ita ce ranar da alhazanmu za su ta mina su kudar su ɗauki niyyar aikin haji su je su kwana a mina kamun zawali kamar rana ta kai zawali ya zaman to alhaji ya je mina a ranar takwas ga wata ana gobe arfa kaga samun ranar tarwiya a cikin waɗannan kwanuka ya ƙara masa daraja sannan a cikin waɗannan kwanuka akwai yawmu arafa rana arfa wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya takaice aikin haji baki daya yace alhajju arafa ba ma komi bane aikin haji illa bancin arfa kuma kowa ya sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa babu ranar da Allah ya yantar da bayi daga wutar jahannama irin ranar arfa kaga wannan kuma tana cikin waɗannan kwanuka goma sannan a cikin waɗannan kwanuka goma ne ke da yawmul hajjil akbar ranar babban aikin haji shine ranar sallah ranar da alhazzama za su gabatar da muhimman ayyuka kamar haka na farko alhaji za ya zuwa yi abin da ake cima jamratul akaba bayan ya yi jamratul akaba alhaji za ya je ya yi aski ko ya yi saisaye bayan ya yi aski ya yi saisaye alhaji za ya je ya yankan dabba ta ta hadaya ko kuma ya soke dabba ta ainihin wadda ya yanka sannan kuma a cikin waɗannan kwanuka ko kuma wannan kwana na kwana na goma ranan nan ne alhazai za su yi tawafin da ake cewa tawaful ifada wanda za su yi a ranar sallah wanda alhazanmu za su yi ga waɗanda ba su samu dama zuwa kuma ainihin aikin hajji ba sai shari'a ta shar'anta masu cewa ibada ba dole bane ba wajibi bane ba idan mutum ya samu hali ko mutum na da hali in bai layya ba baya da laifi a wajen Allah subhanahu wataala domin ba wajibi bace ba kaga a ranar goma ga wata muke gabatar da waɗannan ainihin ibadodi ta waɗannan kwanuka da ke da kwai a cikin waɗannan kwanukan goma farko na watan Zulhijja sai suka ƙara masa daraja suka kama masa kima ya ƴan uwa musulmi akwai ibadodi na neman kusanci ga Allah subhanahu wata'ala da ya kamata mu gabatar a cikin waɗannan kwanuka na daga ciki abu na farko mu yi kyakkyawar tuba daga miyagun laifuffukanmu mu yi kokari mu gyara alaƙa mu tsakaninmu da mahaliccinmu mu yi kokari mu gyara alaƙa mu tsakaninmu da bayan Allah duk wanda yake da haƙƙi a kanmu mu yi kokari mu isar mashi da haƙƙin shi wanda ba mu iya isar mashi da haƙƙin shi mu yi kokari mu neme shi ya hayya waɗannan kwanuka don mu samu mu shiga cikin su muna da ainihin shiri da kimtsi da tanadi na ainihin ibada sannan abu na biyu ya ƴan uwa wanda aka so musulmi ya a cikin waɗannan kwanuka su ne ainihin aikin haji da umara sai dai kai co al'umman musulmai a bana mun samu kamacin wani yanayi wanda ba mu fata Allah ya ƙara maimaita mana irin wannan mummunan tarihi a rayuwarmu abu na uku ya ƴan uwa musulmi daga cikin abubuwan da ake son musulmi ya yawaita yi a cikin waɗannan kwanuka ya kiyaye ibada salloli guda biyar inda kana sakaci da su to yanzu ka a samu sakaci a cikin waɗannan kwanuka waɗanda za mu shiga sannan nisantar dukkan saban Allah subhanahu wata'ala abu na hudu a gurguje ya ƴan uwa sannan yawaita kabarbari a cikin waɗannan kwanuka da yawaita karatun alkur'ani a cikin waɗannan kwanuka kwanuka ne da ake son mu yawaita kabarbari a cikin su daga an zara an ce yau wata ya tsaya gobe ɗaya ga watan zulhijja to abinda ake so musulmi ya yawaita kabarbari kana a masallaci ka yi ta kabarbari kana a gida kabarbari kana bisa abin hawaka kana kabarbari kana wajen aikinka wajen shagonka a bisa hanya abinda ake so ka yi ta kabarbari kuma ya halatta ka ɗaga murya ka hau wani ya ji tare da yin ladabi ga ubangiji subhanahu wata'ala ba tare da ɗaga murya ba wadda ke nuna rashin ladabi ga ubangiji sannan kuma kowa yi shi shi kadai ba inda aka shar'anta cewa wani na yi wasu na amsawa kamar shata da masu ainsawa wannan idan mutum ya yi haka kuma ya yi bid'a ba ka da ɗaya daga cikin magabata wanda ya shar'anta maka haka amma ya halatta idan naga mutane sun shagala sun manta da cewa muna goman farko na watan zulhijja kwanuka ne da ake kabarbari ya halatta idan na zo na zama cikin mutane in ɗaga muryata in ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ya halatta musulmi yayi haka dan mi dan in tunatar da su cewa su farga su tuna cewa waɗannan kwanuka kwanuka ne na kabarbari domin ya tabbata cewa sahabban manzo Allah sallallahu sallallahu alaihi wasallam suna raya sunnar kabarbari a tsakankaninsu a goman farko na watan zulhijja kamar yadda ya tabbata cikin sahih bukhari abdullahi ibn umar da abu huraira fita suke su je kasuwa in aka shiga goman farko na watan zulhijja sai su yawo suna allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd musulmi yayi tai suna yi tai har yan kasuwa su farga in sun fara sai su kara gaba su je wajen yan kasuwa kuma suna yi dan su tunatar da mutane don haka da ya yan uwa waɗannan kwanuka idan muka shiga goma farko na watan zulhijja maimakon mu zamana muna hira muna cin naman mutane muna taɗi wanda zai zai shawo mana amfani a duniya balantana a lahira to ya halatta musulmi ya nisanci waɗannan abubuwa mu yi ta kabarbari Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ko kuma Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira kamar yadda aka ji Salman al-Farisi yana yi kuma ba a mai inkari ba sannan abu na biyar ya ƴan uwa azumi a cikin waɗannan kwanuka yau idan aka ce an ga wata muƙaddara yau 29 ga watan zulƙeda sai aka ce an ga wata ko kuma a ce ba a ga wata ba yau 30 ga watan zulƙeda kowa ya riga ya san gobe ɗaya ga watan zulhijja to ya halatta musulmi ya yi waɗannan kwanuka guda goma baki ɗaya illa ban da ranar sallah domin ranar idi baya halatta a musulunci musulmi ya yi azumi a ranar idi kaga cewa daga lokacin da waɗannan kwanuka suka kama in musulmi kana da ƙarhi kana da san lada a wajen ubangiji subhanahu wataala ya halatta kai waɗannan kwanuka duka guda tara har zuwa ranar arfa ranar ɗaya ga wata ranar biyu ga wata har zuwa ranar tara ga wata ya halatta musulmi yayi waɗannan kwanuka domin hadisi ya tabbata cikin sunan abi dawud da kuma sunan nasa'i da musnad imamu ahmad cewa ummu salama ko kuma hafsa matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa abubuwa guda biyu annabi baya barin su duk shekarar annabi baya barin su sai ce azumin ashura azumin goma ga watan farko na kalandar musulunci annabi baya barin shi sannan azumin waɗannan goma farko na watan zulhijja su ma annabi baya barin su sannan kuma da azumin kwana uku na kowane wata sha uku sha hudu sha biyar na kowane wata na kalandar musulunci sannan da raka atanil fajr ta ce waɗanga abubuwan guda hudu annabi baya barin su to kaga daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam baya bari akwai akwai waɗannan azumin azumin kwana goma farko na watan zulhijja duk da cewa ba wajibi bane ba in baka yi ba baka da laifi a wajen Allah amma an so ka yi dan neman falala kuma wannan wata dama ce Allah yake kawo mana Ramadan ya shuɗe ba mu san wani hali ibada mu take ciki a cikin Ramadan ba an karba ko ba a karba ba sai Allah ya ƙara kawo mu wasu mutfa'at wani lokaci na neman kusanci ga Allah kamar irin waɗannan goman farko na watan Zulhijja kamar irin azumin Ashura kamar kaza lokaci zuwa lokaci Allah yana kawo mana wasu lokuta masu falala domin mu zage damtse wajen yin bauta ga Ubangiji subhanahu wataala ta'ala al'imamun nawawi yake cewa azamta waɗannan kwanukan goma harko na watan zulhijja mustahabbi ne kuma mustahabbin yana da ƙarfi ya ce amma ta iwa ka ci karo da magana aisha aisha ta ce ita ba ta taɓa ganin annabi ya yi azumi cikin waɗanda kwanukan goma harko na watan zulhijja a wata ruwaya sai ta ce kwata-kwata ma annabi bai yi ba sai aisha ta kushe to a nan ma imamun nawawi sai ya ce na farko ka gano cewa aisha matan manzan Allah ce sallallahu alaihi wasallam Hafsa ma matan manzan Allah ce sallallahu alaihi wasallam nan matan manzan Allah ce sallallahu alaihi wasallam tace yayi ita ce Hafsa kuma sai matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo tace bai yi ba wanda ita ce Aisha a nan wani sai al-Imam an-Nawawi sai ya hada maganganun guda biyu yace magana Aisha tana nan kuma magana Hafsa tana nan da Aisha ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam bai azumci waɗannan kwanukan goma farko na watan Zulhijja ba yace magana ta tana nan da kuma ainihin Hafsa ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana ta tana nan ta yaya al-Imam an-Nawawi yace ita Aisha ita ce bata gano Annabi yayi ba ta ewa Annabi baya da lahiya ranar da yake ɗakin ta balantana ta sai yana da yayi ko bai ba kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam mun san ya mutu ya bar mata nawa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu ya bar mata tara kenan ta iya kwanukan sun zo kaman layin ya zo wajen Aisha annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah an zo ranar arfa ranar arfa kadai ta ga annabi yayi azumi ta iya yiwa kuma ranar da tage wayo annabi yana dakin Aisha annabi ba ya lahiya sai bai yi ba wannan ba zai sa mu kushe waccan magana ta ummuna ta ummuna ummu Hafsa ba ainihin Hafsa bintu Umar radiyallahu anha sai al-Imam an-Nawawi ya kawo hujja ya kawo ta hujja wadda sananna ce akan wajen malaman hadisi yake cewa ainihin fa innal musbita muqaddamun ala nasi mai tabbatarwa shi ake gabatar da hujja tai akan mai korewa wanda ya sani shine ake gabatar da hujja tai akan wanda bai sani ba ita ummuna Aisha tace bai yi ba bata sani ba ita kuma Hafsa tace yayi ta sani kenan kaga wanda ya sani shine hujja akan akan wanda ainihin bai sani ba a takaice da Imam nawawi ya kawo wannan magana ta ummuna Aisha radiyallahu anha amma kuma ya kawo cewa wancan magana na Hafsa yana da ƙarfi idan musulmi yana da hali yayi azumin wannan kwanuka kenan abin da ya kamata ya ƴan uwa musulmi ga duk mutumin da yake ba alaji ba ba wanda zai je aikin hajji ba an so in yana da dama in yana da hali ba dole bane amma an so dan neman lada yayi azumin waɗannan kwanuka baki dai har zuwa ranar arfa idan kuma bai samu haka ba to an so cewa yayi azumin litinin da alhamis na kowane wannan ranar ranar arfa kuma wannan sai ya hada da ita idan bai samu haka ba kuma yayi azumin annabi dawuda a ciki yau an ce gobe ɗaya ga wata in yi jibi in aje gata in aje haka in yi in ranar arfa ta zo sai mutum yayi idan mutum ma bai samu daman ya azumin waɗannan kwanuka guda tara ba ya ƴan uwa musulmi to mustahabbancin yana da ƙarfi ya zamanto mutum ya yi azumin rana arfa ko da baka yi dukkan kwanuka mutum daga rana ta farko har zuwa rana ta takwas to an so cewa mutum ya yi ainihin azumin rana arfa kabo da falala da ta tabbata a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana ba musulmi a cikin waɗannan ainihin wannan azumi idan mutum yayi don haka da ya'yan uwa musulmi mu yawaita kabarbari a cikin waɗannan kwanuka mu yawaita ambata Allah subhanahu wataala mu yawaita karatun alqur'ani a cikin waɗannan kwanuka ga mutumin da Allah ya ma ni'ima har ya iya buɗe alkur'ani tun daga bakara ɗin shi hannasu ɗin shi ya sabke to wannan mutumin Allah ya mai rahama Allah ya mai ni'ima da wallahi duk dukiyar ka baka iya sayar ta duk wanda Allah ya magaman katar ya iya buɗe alkur'ani daga farkon bangon shi zuwa ƙarshen bangon shi tun daga bakara shi har zuwa nasu ɗin shi ya karanta wallahi Allah ya ma kyautar da kuɗin ka ba su iya sayar ta to wanda Allah ya sa ya mai wannan ni'ima to yana da kyau ka sa ma kanka wani tsari alal aqalli ba dole ba sai ka sauke alkur'ani a cikin waɗannan kwanuka amma in ka sama kanka wani wuridi al-yaumi ka sama kanka wani adadi na ayoyi cikin waɗannan kwanuka guda tara kana son ka sauke alkur'ani in so ɗai in so bi in so uku to wannan falala ce ga wanda Allah subhanahu wataala bai sa ba iya abinda ka iya na alqur'ani abinda ake so da yawan karanta alqur'ani ba dole ba sai ka sauke alqur'ani ko daga falaki da nasu mutun ya iya da fatiha to kai ta maimaita su wannan shine abinda ake bukata sannan ya ƴan uwa musulmi a cikin waɗannan kwanuka mu kula da sada zumuntar danginmu musamman wani cikin danginmu wani cikin makwabtanmu wani cikin yaranmu masu aiki ƙalƙashinmu ga layya ta matso kuma ga yana da yara yana da mata kuma baya da abin layya duk da cewa mu a fahimtar layya ba wajibi bace ba amma mu yi haka dan mu faranta masa da rai mu tallafa musu mu agaza musu mu ma Allah subhanahu wataala sai ya tallafa mana mu kyautata mu iyayenmu sadaka da yayi damuwa da yayi bashishshikan da ke da kai a tsakankaninmu akwai wani yaro na yana aiki karkashi na akwai bashishshika na nawa akan shi na san cewa baya da halin biya to irin wannan ya'yan uwa mu yi amfani da waɗannan kwanuka mu yahi a cikin waɗannan kwanuka mu ma Allah subhanahu wataala sai yahi mana ya'yan uwa musulmi mu nisanci saba Allah subhanahu wataala a cikin waɗannan kwanuka mu kankame masunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu ambaci ni'imomin Allah subhanahu wataala akan mu mu yi abinda Allah subhanahu wataala yake so mu nisanci abinda Allah subhanahu wataala baya so sannan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka shiga goman goman farko na watan Zulhijja kuma kasancewa za ka yi layya duk mutumin da ya san cewa za a iya layya kyakkyawan zaton da yake ma ubangiji za a yi layya ko da yanzu bai rike abin layyar ga hannun shi ba amma akwai wani abu da yake tunani na rabbana ka wadata mu nan gaba yana kyautar tsammanin za a yi layya to idan aka ce an wata ya kama na zulhijja to baya halatta musulmi ya yi aski baya halatta musulmi ya hidda ainihin kowa ainihin akaifa duk abin da zai taba ga jikinya wannan yana daga cikin ladubban layya baya halatta musulmi ya yi su kamar yadda hadisu ummu salama ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره وبشرته شيء in aka shiga goman farko na watan Zulhijja kuma ɗayan ku yana da niyyar yayi layya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai ya taba harcen shi kuma kai ya taba gashin jikinya gashi na ko ina ga jiki baya halatta musulmi ya taba Allahumma kawai illa bance illa lura ce to wannan musulunci ya riga ya san darura ad-darurat tubihu al-mahzurat ya ƴan uwa musulmi waɗannan kwanuka mu yi ta addu'a ga Allah subhanahu wataala Allah ya mana tsawon rayuwa mu gansu mu yi ta roƙo Allah subhanahu wataala ya ba mu lafiya da ƙoshin lafiya da aran rayuwa mu riski waɗannan kwanuka kuma mu roƙi Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya ba mu iko da ƙwazo na yin ibadodi a cikin waɗannan kwanuka waɗanda ke tahe a ƙarshe akwai makarantar 'yan tsanwaye ita ce ainihin madarasar to shek shu'aib ladan lila'i kalimatin lahi ta'ala wadda take a nan zariya tana ainihin a 'yar kasuwa wadda cibiya take tana sanar da iyayen yare cewa za a fara ɗaukar ɗalibai ko an riga an fara tun ranar asabar da ta gabata ga iyaye waɗanda suke son su sa ɗiyansu karatu suna da ɓangarori guda uku akwai babbar cibiyar uwa wadda take ainihin a 'yan kasuwa kowa ya santa makarantar da muke ce ma 'yan tsanwaye suna nan bayan masallacin juma'a na 'yan kasuwa duk wanda yake so ya kai ɗan shi suna da reshe kuma a ainihin nan zarya wanda yake sanya kai ɗiyan shi a can wajen biyo ka sharuwa suna da reshe a can sannan kuma suna da reshe a gawan gasa haure can wajen likita kasu muktar can ma suna da reshe guda biyu guda guda kenan reshukan na nasu duka guda uku duk wanda yake sanya kai ƴaƴan shi a karatu akwai kuma an riga an fara akwai tsari daban-daban wanda yake sanya kai ɗan shi je ka dawo akwai wannan tsarin ma'ana ya je da safe ƙarfe takwas ya dawo da rana kuma ya koma da yamma ƙarfe uku ya dawo bayan sallar asar ƙarfe shida akwai wannan tsarin wanda yake son kuma ya kai dan shi ya zanka ini tunda sahi idan ya kai yaro yaro ba zai dawo ba sai da bayan sallar asar karfe shida akwai wannan tsarin wanda yake son kuma interna wurin kwana kenan in ya kai yaron shi canza ya zanka kwana shi ma akwai wannan tsari kuma ya ƴan uwa musulmi wannan dama ce da zamu amfani da ita a daidai lokacin da muke fama da gurɓacewar tarbiyya a daidai lokacin da samarin mu suke fama da gurɓacewar tarbiyya mu yi kokari mu yi amfani da wannan dama irin waɗannan makarantu alal aqalli ko da baka sa ɗanka karatu ba na kwana alal aqalli ka sa shi karatu na yini alal aqalli zai samu wani dan lokaci cikin jawul imani cikin wani yanayi na imani na karatu wala Allah wannan abin sai ya gyara mana halaye da ainihin yaran mu waɗanda da yake son su kai ƴaƴansu an riga an fara rubuta sunaye a dukkan waɗannan bangarori guda uku da muka faɗi idan mutum ya je tun daga gobe ƙarfe 8 har zuwa kuma ainihin ranar Laraba zai iska masu ainihin tarban shi Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon tarbiyyantar da ƴaƴan mu Allah subhanahu wataala ya saka malaman mu da alkhairi suke karantar da mu suke karantar da ƴaƴan mu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna للمتقين إماما اللهم أفضنا ذرياتنا